مع أن الصلاة لا تقبل إلا بشروطها والحج لا يقبل إلا بشروطه والصيام لا يقبل إلا بشروطه وآدابه وكل طاعة لا تقبل إلا بشروطها فهكذا الدعاء له شروط وضوابط وآداب جاء بيانها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إذا فالعناية بها والمحافظة عليها والرعاية لها يتحقق به مراد المرء عند الله سبحانه وتعالى الإجابة والتسديد والتوفيق والعون والثبات وصلاح العاقبة وصلاح الدنيا ولهذا كان على المسلم في هذا الباب يعني باب الفقه والتفقه في العبادة أن يتفقه في ضوابط الدعاء وشروطها التي جاءت بيانها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن أجمع الآيات في القرآن الكريم لضوابط الدعاء وآدابه قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف ادعوا ربكم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين يعني إذا تأملت الخاتمة التي ختمت بها الآية إن رحمة الله قريب من المحسنين يعني أحسن في دعائك أحسن في سؤالك أحسن في طلبك اغتنب الضوابط والشروط والآداب أحسن تجد ثواب إحسانك تجد أثر إحسانك تجد العطاء تجد المن تجد الثواب تجد الخير العظيم إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين والآيات فيها والآيات فيها تنبيه على جملة عظيمة من آداب وشروط الدعاء على عباد الله فرعوا بها أول ذلك وأهمه صدر الآية وهو قوله ادعوا ربكم الدعاء في ذاته عبادة لا تصرف إلا لله ولا يلجأ بها إلا إلى الله سبحانه وتعالى ولا يسأل إلا الله ولا يستعان إلا بالله ولا يطلب المدد والعون والتوفيق والسداد والهداية والرشاد إلا من الله تبارك وتعالى فهذا كله بيده جل وعلا لا يطلب شيء من ذلك لا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل ولا ولا من ولي ولا من غيره ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في وصيته لابن عباس قال صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن الترمذي عباد الله فالدعاء عبادة لله جل وعلا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال جل في علاه ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ولهذا أهم ضابط في الدعاء أن يكون خالصا لله ومن صرف هذه العبادة لغير الله فهو من أضل الناس بل لا أضل منه كما قال سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا له أعداء كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وقال جل في علاه له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط خفي- كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وقال جل في علاه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أي لا يملكون كشف كشفه بعد وقوعه ولا يملكون تحويله قبل وقوعه الدفع والرفع لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير وقال جل في علاه والذين تدعون والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da dukkan zinzina da kirari sun tabbata ga Allah muna gode mishi muna ƙara neman gudunmawar Allah da agajin Allah da taimakon Allah da tallafin Allah a cikin rayuwarmu ta duniya da kuma lokacin da za mu koma lahira gare shi subhanahu wata'ala ya ku yan uwana masu albarka ya ku waɗannan fusaku masu daraja masu kima masu martaba ya ku waɗannan zukata wanda muke kyautatawa zaton miƙawa Allah wuya da kuma sallamawa da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ita ne hutubar mu ta hudu daga cikin jerin giyar hutubobi da muka yi musu take da fa'ida da alkhairan addu'a a rayuwar musulmi da kuma rayuwar dan adam da amfanin da addu'a take da shi wajen gamawar dan adam lafiya da kuma samun tsiransa a gobe kiyama wannan hutuba ta yau za ta yi duba a bangare na hudu na addu'a wanda shine bangaren abin da ya shafi bawabit wa qawa'id wato ka'idoji da kuma ainihin wato shurut da suka shafi addu'a wanda la tuqbalu illa bi tawfiqiha bai yiwuwa mutum ya same su sai ya dace da waɗannan ka'idoji da waɗannan dawabit sannan a samu karɓuwar addu'a a gurin Allah da tare da shi ashe kenan duk abin da muka faɗa a baya a hudubobi da ka ji wala Allah ko kuma za ka ji su nan gaba wato ba zai yiwu ka gane ina aka dosa ko kuma ka fahimci yadda ma za a yi kayi addu'ar ta sami shiga ba sai ka saurari wannan kutuba ta yau insha Allah ta'ala malamai suka ce duk wata ibada da ka sani to tana da zawabit tana da shurut ma'ana tana da abubuwan da suke ka'idoji ne sai an suka su kamar yadda muka sani sallah tana da waɗannan abubuwa bai yiwuwa kai sallah ba tare da waɗannan zawabit din ba sallar ta zama ta karbu haka aikin hajji yana da shi haka aikin azumi ko ibada ta azumi tana da zawabit tana da shurut dole sai an cika su haka duk wata ibada da ka sani wanda Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta a yi to tana da abubuwan da dole sai an kula da su kafin su samu karbuwa da haka kula da kuma kiyayewa dangane da waɗannan wato dawabit da kuma waɗannan qawaid wato yana daga cikin ainihin wato fa'idoji masu girma dangane da addu'a domin a ciki ne ake samun karbuwa na addu'a a ciki ne ake samun dacewa a ciki ne ake ake aikata daidai a ciki ne ake samun taimakon Allah da kuma tabbatuwa da gyaruwar akibar rayuwa da kuma gyaruwar ita kanta duniya saboda haka ne dole ne akan kowanne musulmi ya san da wannan ya kuma san da cewa lalle ana so ya kula da waɗannan ka'idoji daga cikin ayoyin da suka zo suka dunkula wasu ƙawa'id masu tarin yawa kuma masu muhimmanci dangane da addu'a shine aya ta hamsin da biyar zuwa aya ta hamsin da hida a cikin suratul a'rafi Allah maɗaukakin sarki yake cewa ud'u rabbakum tabarru'an ku kira sunan ubangijinku ku roki ubangijinku kuna masu kankan da kai kar ku nuna wa Allah isa kar ku nuna wa Allah ku wasu ne kar ku nuna wa Allah ya ma ya zama dole ma ya biya ku abin da kuka roke shi a'a ku zamanto masu tawadu'u tawadu'u wannan ko a duniya yana da fa'ida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man tawadu lillahi rafa'ahu Allah duk mutumin da ya kankan da kai ma'ana ba wai dan bahi da wata martaba ko kima ba amma haka kawai ya kankan da kai ya zamanto mai ainihin wato kankan da kai da mai da al'amari ga Allah yana ta da tadarru'i wato kankan da kai ga ubangiji subhanahu wata'ala to wannan Allah madaukakin sarki yana ɗaukaka shi to haka a gurin Allah idan ka zamanto za tadarru'an ma'abocin tadarru'i to kana samun biyan bukata na addu'a wa khufiya kuma ku zamanto addu'ar ku ba kuna hayagaga kuna daga murya kuna ainihin wato nuna wa duniya da nuna wa mutane cewa ko masu san Allah ne ko masu roƙon Allah bane ba innahu la yuhibbul mu'tadina Allah baya son yan ta'adda baya son masu ƙetare iyaka cikin duk abin da ya umarce su su aikata karamin sa ko babban sa mai fa'idarsa ko kuma wanda suna ganin kamar bahi da fa'ida a cikin abin da suke hange Allah baya bukatar ta'addanci sai Allah ya ce wala tufsidu fil ardi kar ku yi barna a doron kasa ba da islahiha bayan Allah ya riga ya gyara ta wad'uhu khawfan wa tama'a ku roki Allah kuma ku kira sunansa kuna masu tsoron azabarsa kuma kuna masu kwaɗayin rahamarsa al-khawfu war raja'u wato tsoron Allah wajen yi maka azaba da kake tsammani idan ka saba mishi da kuma fatan rahama wajen yi wa Allah biyayya in kai masa zai saka maka da aljanna da rahama wannan abu ne wanda ake bukatar bawa ya zamanto yana rike da shi a cikin zuciyarsa kada bawa ya sakankance cewa kawai shi dan aljanna ne wannan zai hana shi dagewa da ayyukan ibada da ayyukan kirki saboda yana jin ya bawa kansa garanti haka kuma kar mutum ya ji a kansa cewa shi dan wuta ne kawai kai tsaye wannan zai hana shi yin aikin alheri saboda ya riga da ya sallama wa kansa cewa shi dan azaba ne kawai ana bukatar ka raba zuciyarka biyu wani bangare kana fatan rahama wani lokaci kuma kana ainihin wato tsoron azaba kana tsoron azaba ta, ta Allah subhanahu wa ta'ala wannan dalilin yasa wani daga cikin sahabbai yace babu aya da tafi tsorata shi a cikin alkur'ani kuma tafi bashi jin daɗi da da annashuwa sama da wannan ayar tana firgita shi kuma tana bashi annashuwa wani daga cikin magabata shi ma ya faɗi irin wannan magana ita ce faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Allah ya ce komai kankantar aiki na alheri in kai wallahi sai kaga sakamakon sa gobe kiyama kaga wannan abun farin ciki ne dole mutum ya dinga sa rai cewa lalle zai iya gamuwa da rahamar Allah saboda ya san yana da wasu ayyuka wanda Allah zai iya jin kansa da su to haka kuma akwai abun tsoro da Allah ya ce duk aikin da ka aikata kuma komai kankantar sa sai Allah ya nuna ma kuma sai ya ma sakamako da shi to wannan kuma sai firgita ka ya razana ka saboda ka san bayan manyan ayyuka bayan ƙananan ayyuka da kake da su wanda Allah ya ce ko su ba zai bari ba to wala Allah ma kana kuma da wasu manyan ayyuka munana waɗanda suna iya kai mutum wuta saboda haka da ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين للي رحمة الله tana kusa da masu kyautatawa wannan yana nuna mana cewa ana buƙatar ka kyautata hatta a cikin addu'arka ana buƙatar ka kyautata hatta a cikin maganganunka ana buƙatar ka kyautata a cikin waɗannan al'amura malamai suka ce wannan ya nuna cewa daga cikin abin da ake buƙata mutum ya kula da shi shine kalmar Allah da yace ud'u rabbakum wato ku kira sunan ubangijinku wannan ya nuna kenan ba a kiran wani sai Allah ba a neman taimako a gurin wani sai Allah ba a neman agaji tallafi a gurin wani sai Allah babu wani dan adam da zai biya maka wata bukata in ba mahalicinka subhanahu wata'ala ba da haka masu kiran wasu karci da masu kiran wasu mutane da masu kiran wasu waliyai da masu kiran wasu shehunai dan neman biyan bukatar su ta yau da gobe wannan sun tafka mummunar asara na farko dai babban matsalar su shine sun kafircewa Allah saboda lokacin da ka sa kiran wani a cikin al'amarinka to daga lokacin ka kafircewa Allah subhanahu wata'ala babbar asara ta biyu kuma wanda take bin bayan wannan shine bukatar su ba za su taba biya ba domin waɗanda suke kira su ma ba su mallaka wa kansu komai ba ballantana su mallaka wa wani saboda haka ne Abdullahi dan Abbas annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya masa wasiya yace idza sa'alta fas'alillah in zaka roka ka roki Allah wa idza sta'anta fasta'in billah in zaka nema agaji ko tallafi ko gudunmawa to ka nemi agaji ko tallafi ko gudunmawa a gurin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wa alam ka sani annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka ka sani da duk duniya za su haɗu akan sai sun amfanar da kai wallahi lam yanfa'uka bi shay'in illa katabahu Allah laka illa bi shay'in katabahu Allah laka ba za su amfanar da kai da komai ba sai abin da dama Allah ya rubuta zai same ka wala wujtama'u kuma da za su haɗu ala an yadurruka bi shay'in da a ce sai sun cutar da kai sai sun saka ka shiga uku sai sun saka ka cikin bala'i sai sun hadda sabbaba ma bala'i sai sun sabbaba ma rigima sai sun tara ma da hankali sai sun saka ka cikin damuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi lam yadurruka ba su isa su cutar da kai ba illa bi shay'in kad katabahu Allahu alaika sai da abin da dama Allah ya rubuta zai same ka rufi'atil aqlamu wa jaffati suhuf annabi yace an dage alƙalaman duk abin da Allah zai ya gama kuma har ya dage alƙalamin takaddun da za a gudanar da al'amuran bayi gaba ɗaya ma sun bushe tawadar da aka yi amfani da ita ta ke kashi saboda haka ba wanda ya isa ya ƙara wa Allah abin da bai rubuta ba ba kuma wanda ya isa ya rage wa Allah abin da ya riga ya rubuta ya tabbatar da haka kwantar da hankalinka ya kai Abdullahi dan Abbas wannan wasiyyatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ne zuwa ga Abdullahi dan Abbas wasiya ce daga manzon Allah zuwa Abdullahi dan Abbas wanda kuma wannan wasiya an tauna tsakuwa ne dan a bawa aya tsoro an gaya wa abdullahi dan abbas ne amma kai tsaye magana ana karkatar da ita ne zuwa gare mu domin ba mu kai shi imani ba ba mu kai shi takawa ba ba mu kai shi tsoron allah ba ba mu kai shi kiyaye dokar allah ba da haka annabi ya faɗa masa ne amma sakon kai tsaye yana tafiya ne zuwa ga ainihin wato sauran bayin allah allah maɗaukacin sarki ka ba mu ikon kiyayewa saboda haka malamai suka ce wannan shine babban abin da ake bukata dukkan mu mu gane sannan mu sani ita addu'a ibada ce yasa allah ya ce wa ma umiru illa li abdullah ba a umarci mutane ba face don su bauta wa Allah mukhlisina lahu dina suna masu tsantsanta addini ga Allah subhanahu wata'ala suna masu yin sa saboda Allah dan neman yardan Allah dan neman dacewa a gurin Allah subhanahu wata'ala a wani guri Allah madaukakin sarki ce ala lillahi dinul khalis ku sani tataccen addini tatacciyar addu'a tataccen roƙo ana yin sa ne ga Allah ba a haɗa shi da wani cikin roƙo ko cikin godo ko cikin neman yaye wata matsala ko wata damuwa saboda haka babbar fa'ida babbar ka'ida babban sharaɗi daga cikin sharuɗa na karɓar addu'a shi da karka yadda ka sako sunan wani a ciki karka yadda ka yi tsammanin za ka samu biyan bukata daga gurin wani karka kira sunan wani kowane ne shi mahama kana duk yadda matsayinsa ya kai da duk yadda sar kai ko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine wanda ya fi kowa daraja a gurin allah idan ka zo roƙo ka ce ya rasulallahi ka bani kaza billahi allazi la ilaha illa huwa ka faɗi ka faɗi kuma ba za ka samu biyan bukata ba wannan shirka ce zalla kaucewa tafarkin Allah ne tsantsa ka kira sunan annabi Muhammad kana mai neman yaya matsala tattare da shi daga gurinsa don haka malamai suka ce babban babiti daga cikin zawabit na kabulin du'a shine mutum ya kira sunan Allah zalla kulidu Allah a widu rahman ayyan ma tad'u falahul asma'ul husna Allah ce kulidu Allah ka ce ku kira sunan Allah awidu'ur rahman ko ku ce ya rahman ya kai mai rahama kai mana rahama ayyan ma tad'u Allah ya ce duk abin da kuka kira in dai sunan Allah ne falahul asmaul husna dama Allah yana da sunaye masu kyau wanda idan an kira shi da shi yana amsawa in an roke shi da shi yana bayarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa alhayyu alqayyum huwa ismullahi al'azam ka kira sunan Allah ka yi addu'a ka haɗa da ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiith malamai suka ce wannan na daga cikin hanyoyi na samun karɓar addu'a domin wasa Allah ne kana tabbatar da cikakken rayuwar da ba ta da tawaya dangane da Allah alhayyu sannan kana tabbatarwa da Allah cikakkiyar qayyumiyya allati la turaba fiha wanda ba girgiza a cikinta alhayyu alqayyum yasa cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ismullahi al-azam sun zo a cikin surori guda uku a cikin alqur'ani na farko shine suratul baqara Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard wannan aya ayatul kursi to akwai ismullahi al-azam a cikin ta wannan dalilin yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya karanta ta bayan sallar farilla lam yamna'ahu min dukhulil jannati illa al-maut ba abin da zai hana shi shiga aljanna sai dai mutuwa saboda haka ismullahi al-azam yana nan a cikin suratul baqara a cikin ayatul kursi guri na biyu shine farko farkon suratu ali imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من التوراة wannan alhayyu alqayyum shine annabi yake nufi da ismullahi al'azam da don haka in ka roki Allah da shi Allah zai biya ma duk wata damuwa zai yayi ma duk wata matsala taka ko ta waninka ta ƙasa ko ta jiha ko ma wace iri ne kuma daɗin abun annabi bai iyakance ba da haka in ka ga dama kai kafa ɗari in ka ga dama kai dubu in ka ga dama kai miliyan kai ta faɗa alhayyu alqayyum bi rahmatika nasta'in ya kai tsayayye dawwamamme wanda baya mutuwa rayuwarsa titir ba a san farkonta ba kuma ba ta da ƙarshe huwa awwalun bil ibtida wal akhiru bil intiha shine farkon da ba a san yaushe ya fara ba ƙarshen da ba a san ƙarshensa ba kuma ba shi da ƙarshe kuma farko ne amma ba a san yaushe ya fara ba ba wanda ya ce maka ga yadda lokacin da Allah ya fara babu guri na uku cikin suratu baha Allah ya ce wa wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum fusaku da zukata sun rankwafa sun gurfana sun mai da al'amarinsu ga Allah rayayye dawwamamme wa qad khaba man hamala zulma Allah ya ce duk mutumin da ya dauka wa kansa zalunci na shirka ya shiga uku ya lalace ya ta'i saboda ka yan uwa ud'u rabbakum mu kira sunan Allah tabarru'an wa khufiya muna masu rankwafar da kanmu muna masu mai da al'amarinmu ga Allah muna masu tawazu'u ga Allah subhanahu wata'ala Allah zai biya mana bukata Allah ka biya mana bukata gaba daya wannan dalilin kuma yasa duk mutumin da ya kauce wa tafarkin Allah wajen roƙon Allah Allah ya ragargaza lamarinsa ya bata sha'aninsa ya faɗa mana a cikin suratul ahqaf Allah ya ce wa man adallu mimman yad'u min dunillah wa yafi kowa bata sama da wanda ya kira koma bayan Allah man la yastajibu lahu wanda ba zai iya amsa masa ba ila yawmil qiyamati har kiyama ta tashi ba zai iya amsa masa ba wa man adallu wa yafi kowa bata da tambadewa da lalacewa sama da mimman yad'u min dunillah sama da wanda ya kira wani Allah koma bayan Allah man la yastajibu lahu wanda ba zai iya amsa masa ba ila yawmil qiyamah har kiyama ta tashi ba zai iya amsa masa ba wa hum an du'aihim ghafilun su waɗanda suke kiran sun gafara ba su ma san ana kiran su ba duk wanda yake kiran wani Allah ya sani wallahi bai san ma Allah yana bai san ma yana kiran sa ba duk wanda ke kiran sunan wani Allah bai san yana kiran shi ba wannan abin bai san yana kiran sa ba baya ji baya gani baya iya amsa masa komai wa idza hushira an-nasu kanu lahum a'da'a idan mutane suka tashi ko aka tashi su a ranar tashin alkiyama za su zamanto abokan gaba tsakaninsu da waɗannan waɗanda suka kira din wa kanu bi ibadatihim kafirin kuma za su kafircewa abin da suke musu na bauta kaga addu'a ce amma sai Allah ya kira ta ibada anan wa kanu bi ibadatihim maimakon ya ce wa kanu bi du'aihim saboda ita addu'a ibada ce sai Allah ya ce idan kiyama ta tashi waɗannan da kuke kira wanda ba Allah ba waɗannan da suke kira wanda ba Allah ba za su kafirce musu da wannan ibadar da suke musu wa kanu bi ibadatihim kafirina a wani guri a cikin suratul ra'adi yace lahu da'watul haqq kira na gaskiya wanda ba wanda ke amsawa sai shi ya tabbata gare shi Allah roƙo na gaskiya ba wanda ake wa sai Allah subhanahu wata'ala wallazina yad'una min dunihi waɗanda suke kiran wani koma bayan Allah la yastajibuna lahum bi shay'in ba sa iya amsa musu da komai illa ka basu da kafaihi ila alma sai kamar mutumin da yazo ya mika wa rijiya hannun shi dan Allah wanda ya mika wa rijiya hannunsa yana jiran ruwan ya biyo hannunsa ya sha zai yiwu to in ka yadda wannan ba zai yiwu ba to ka sani duk wanda ka kira wallahi ba zai iya amsa ma addu'a ba illa ka basu da kafaihi ila alma sai dai irin kira da bukatar wanda ya mika wa rijiya hannunsa ya miƙa wa teku hannunsa ya miƙa wa wani rafi hannunsa li ya buluga fahu dan ruwan ya taho ya biyo hannun ya shiga bakinsa Allah ya ce wa ma huwa bi balighi har duniya ta nade ruwan ba zai shigo bakin shi ba don har ka yadda lalle haka ba zai yiwu ba to ka yadda duk wani wanda ka kira duk wanda ka nemi gudunmawarsa ko agajinsa daga cikin yan adam ko sauran mutane wallahi kayi a banza illa ka ba su kaffaihi ilal ma' liyabluga fahu wa ma huwa bibalighi sai Allah ya ce wa ma du'aul kafirin illa fi dalalin addu'ar kafirai ba ta kasance ba face cikin bata Allah ya faɗa mana a cikin suratul Isra qul id'u alladhina tad'una qul id'u alladhina za'amtum min dunihi ku kira sunan waɗanda kuke kira koma bayan Allah fala yamlikuna kashfa durri ankum wala tahwila ba za su iya yaye muku matsala ko damuwa ba ba za kuma su iya juyar da cutar cutuwa kar ta faɗo kanku ba idan Allah ya rubuto wata matsala za ta same ka su ba sai su kautar da wannan matsalar ta faɗa wani guri ba Allah ne kaɗai yake iya idan matsala ta same ka ya yaye ma in ta taho za ta same ka ya tare maka ba wanda zai iya wannan sai Allah fala yamlikuna kashfa burri ankum wala tahwila wallahi ba su isa su yaye muku matsala ko tutuwa ba ballantana su juyar da matsala yayin da ta tunkare ku a wani guri Allah madaukakin sarki yace qul idul ladzina za'amtum min dunillah ku kira sunan waɗanda kuke ireriyawa koma bayan Allah la yamlikuna mithqala dharra ba sa iya mallaka muku ko daidai da kwayar zarra fi samawati wala fil ardi a sama ko a ƙasa saboda haka jama'a Allah ake roko kuma da roƙon nan da muke faɗa wallahi sai ka bi sigar yadda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya tsara yadda ake roƙon allah sannan ka dace saboda a cikin rashin bin yadda annabi ya karantar ni har za ka kuskure ka je ka kira sunan wani wasu karti baka sani ba in dai baka bi shiriyar annabi muhammadu ba a duk wata ibada da za ka yi wallahi sai ka samu matsala wallahi tallahi don haka in baka bi wannan tsarin ba lalle ilalla za ka zo kana roƙon Allah baka ankara ba za ka ji ka fara kiran wasu ƙarci ko wasu waliyai duk waɗannan da suke kiran waliyai suna cewa su ne in ka taɓa za su ce ai addu'a suke yi ko ba haka bane in ka taɓa za su ce ai roƙon Allah suke yi ai Allah suke neman biyan bukatarsa amma sun kuskura hanya sun kauce ba dan ko ba saboda sun watsar da shiriyar manzon Allah wannan shine abin da ya kai zuwa ga wannan inda a ce sun bi tsarin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ba su fada cikin wannan fagauniyar ba amma da ke sun watsar da wanda ya zo da tsarin sun wance kalar da shi a gefe sai suka dawo suna kiran wasu karti amma su idan ka tsaye su za su maka rantsuwa da Allah Allah suke kira kuma shi suke so ya biya musu bukata Allah ya yi mana Allah shi yadda mu ya dora mu kan daidai saboda haka ya ce ku kira sunan waɗanda kuke kuke riya cewa koma bayan Allah za su biya muku bukata la yamlikuna mithqala dharra wallahi ba sa iya mallakar ko da kwayar zarra fis samawati wala fil ard a sama ne ko a ƙasa wa ma lahum fihi ma min shirkin kuma sannan ba su da wata shirka ko wata tarayya da Allah a cikin wani abu na Allah subhanahu ta'ala wa ma lahu minhum min zahir kuma Allah ba shi da wani a cikin su wanda yake taimakon shi ko wanda yake daidai da shi ko wanda zai agaza masa ko wanda zai tallafa masa ko wanda zai zama su yi tsara da Allah babu a cikin su wallahi ya sake faɗa yake cewa wallazina wallazina tad'una min dunihi wanda kuke kira kuma bayansa ma yamlikuna min kitmir ba sa iya mallakar komai kankantar abu wallahi ba sa iya mallakar shi in tad'uhum Allah ya ce inda za ku kira su la yasma'u du'a'akum ba za su ji addu'ar ku ba ba za su ji kiran ku ba walau sami'u kuma da za su ji din ma mastajabu lakum wallahi ba za su iya amsa muku ba malamai suka ce abin da yasa Allah ya faɗa haka saboda akwai a cikin abubuwan da ake kira akwai waɗanda suna jin furuci to ko sun ji furucin ba su san me aka faɗa ba kuma ba za su iya bai amsawa ba akwai kuma waɗanda sanduna ne da duwatsu ko furucin ma su ba sa ji dan haka Allah ya ce in tad'uhum la yasma'u du'a'akum idan kun kira su ba za su amsa muku ba walau sami'u mastajabu lakum kuma ko da masu jin ne ba za su iya amsa muku ba ba za su ji ku ba waɗanda suke duwatsu ne ko itatuwa ne ko sun ji ba za su amsa muku ba wanda suke dabbobi ne ko mutane ne in tad'uhum la yasma'u du'a'akum wannan duwatsu kenan da bishiyoyi da karafu da ake kerawa ana bauta musu walau sami'u mastajabu lakum wannan mutane kenan aljanu kenan dabbobi kenan da sauran abubuwan da wasu ke bauta musu to ko kun roke su da su jin da marasa jin Allah ya ce wallahi ba za su iya amsa muku ba walau sami'u mastajabu lakum to babbar matsalar shine wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum gobe kiyama kuma za ku zo ku ce ai ku muke kira ku muke roko ko muke kaza ku muke kaza sai su ce wallahi su ba sani ba yakfuruna bi shirkikum za su kafirce wa shirkar da kuka yi musu sai Allah ya ce wala yunabbi'uka mithlu khabir ba mai iya baka labari na hakika wanda zai fahimtar da kai hakikanin mas'ala sama da wanda ya fi ka saninta shine Allah subhanahu wata'ala Allah ya fi kowa sanin me ke gudana duniya da lahira dan haka yan uwa ku sani addu'a wani fage ne na rankwafuwa gaban Allah na komawa gurinsa subhanahu wata'ala na kankan da kai ga Allah na neman yardar Allah na watsar da duk wani dan adam da duk wata halitta da duk wani wanda yake riya shi wani ne wallahi mahalli ne na babu kai babu shi ka runguma Allah kawai sai Allah ya biya maka bukata ka kira sunan Allah Allah sai ya amsa maka kai bincike ka nemo hanyoyi ka nemo dabarbaru da hikimomi daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yadda ake iya zuwa gaban Allah a yi masa kirari a wasa Allah a wasa Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya biya bukata akwai sirrorin suna nan burjik da yawa a cikin karantarwar sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya Allah muna roƙonka Allah ka amsa mana addu'o'in mu Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka yaye mana matsalolin mu Allah muna roƙonka duk abin da muke ciki na matsalolin yau da gobe Allah ka yaye mana su sati mai zuwa shine cikatan wannan kutuba ta biyar in Allah ya yarda wanda a cikinta insha Allahu ta'ala za mu faɗi wasu sirrika akalla ƙwaya biyar zuwa shida wanda ake samun karɓuwar addu'a a dalilinsu yanzu dai mun ji cewa waɗannan su ne bawabit na addu'o'i abubuwan da ake so a kiyaye kaɗan daga ciki wallahi babu lokacin da za mu bazo muku duk gaba ɗaya al'amura kawai abin da ake so in ka ji kaɗan sai ka je kai ma ka ƙara gaba ka ƙara bincike ga malamai nan suna ta karantarwa ga darussa nan ana ta yi to ka ji wannan sai kai ƙoƙari ka je ka nemo sai ka ƙara in mun zo za mu rufe hutubar da waɗannan surruka sannan za mu yi bakararan addu'o'i a gurin Allah akan matsalolin da ƙasar nan ke ciki da kuma matsalolin da al'umma take ciki za mu yi addu'o'i akalla za mu share akalla minti biyar zuwa minti goma ba abin da muke sai addu'a da neman yardar Allah insha Allah ta'ala muna addu'a Allah ya amsa mana ibadunmu Allah ya yi mana matsalolinmu Allah ka sa aljanna ta zama komarmu Allah ka haramta wutacin naman jikinmu muna addu'a ga gidan talabijin na Albani TV bayan saka karatunmu da suka fara yi ranar monday na la ilaha illallah to sannan kuma yanzu duk ranar juma'a karfe bakwai zuwa karfe bakwai da rabi za su fara sa waɗannan kutubobi da muke gabatarwa a wannan masallaci insha Allah ta'ala saboda haka za su dinga sakawa kuma za a maimaita cikin dare sannan wahe gari asabar za a sake maimaitawa insha Allah muna addu'a wannan gidan talabijin Allah ya kara masa albarka ma'aikatan su Allah ya saka musu da alheri marigayi malam albani da ya assasa wannan gidan talabijin kafin ya koma ga Allah Allah ya kai ladan waɗannan ayyuka zuwa gare shi Allah ya masa rahama ya hada mu da shi a aljanna ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والاكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم